turawa ne a kan shirki na nan bai da sosai turawa a kan shirki kuma ba ta ɗari da shi da shida wanda muka fara wancan karanta mun tarjama mun kuma fara shirki shirkin za mu kowa a wancan karin mun karanta ruwaya da aka ɗauko daga shirkin ibn abdul habib a guduba ta mai tan da ishirin da uku ba wani kurkuku wannan ta dalilin ishirin da shida mai tan da ashirin da hudu a shirin wannan ya kawo bayani wanda ya zaka zo daga wayan abubuwan kwarai ibn jauzi da isnadinsa dangane da rabon rabon baya da sauran dukiyoyi amma a tsawon da a lokacin khalifa na biyu umar bin al-khattab ya yi to mai muka muka bayani idan ya je yadda rabin ya kasance kasan muhajire kuma ba kure shi da muhajire ba ba kure shi ba da kuma ansar da kuma waɗanda suke ba ansar da kuma wanda ya je badar son babadar ya fi na babadar amma ko da babadar amma zai kasance ba kwarai shi ne ko ajiri ba kwarai shi ko kwarai asiri kwarai sannan kuma sai ba fole sai ba haibai sai kuma ka samu mata su kuma mata su ma ga sunan kashi kashi tun daga mai samun dubu biyu har ya zuwa mai samun ɗari biyar haka nan kowanne dai daidai matsayinsa bisa fatawar umaru to shi ke to sai har yau akwai wani akwai wani zance na na wani abin nan sai murtara da yin wala wanda ya nuna cewa irin wannan rabon bai dace abin da ya kamata shine a yi rabon ma har za a bibita wani to habibi ta shi ne a babin jihadi to sai wani alƙalai yana masa rabi yana cewa ai wannan magana ya zai ce ai in za a bibi da wani wani ne sai a bibi ta shi akan jihadi amma ce jihadi wa gari yi minar umur al'amu na fa'ali musulmi idan ma har za a bibi da wani to sai dai a bibi ta shi akan jihadi ko wani al'amari wanda yake da manfa'a ne ga amon musulmi wanda zai sa ainihin a ba wani wani ma za a yi to shi ne sai shi wani yana masa ya rabi na cewa ya zai ce shi sai da mutu zai faɗi wannan magana domin kuwa ai in ya ce haka nan ne ai hasa da husaini an ba su fiye da an ba su fiye da rabon manya muhajirin da an samu alhali su yara ne ba su isa mafarki ba ba su balaga ba ba da fana ma su shahari amma kuma ga shi ba an ba su kaso mai ba kuma baban su amirul mu'mini ya yi muwafaka da wannan yaya da tunda bai ce mai sa aka ba su wai sai ce to a cikin rabin da yake masa yake cewa to wa hal fa al umar zalika illa li qurbi imam rasulullah umar da bai sai wa ya ba su kaso ba saboda kusancin su ga manzo Allah ne to ƙarshen magana su to kowa ma da ganin sa tunda ya nasa ganin ne ya yi wani rabi to shi ba za a yi masa rabi rabi domin in ka ga ganin ka ko ba shi ke nan da ta ka iya magana na farko dai rabo daidai wa dai da ya dace da suna annabi sallallahu alaihi wa kuma mansusi ne wannan ko ba wani ba wani kura da za a kaka mai dangane da wani ba sai an kaka kura za a ce mansusi ne cewa manzon Allah yana rabo bisa wuya kuma kamar yadda muka faɗi a karatun baya zantukan manzo Allah kamar abuwa au ayyukan manzo Allah kamar zantukan su wato masu ya ce ku raba bisa wuya sai shi rabo bisa wuya rabo bisa wuya ya zama mai sunna saboda kan manzo Allah ya raba ya aika sabbi da abinsa ne ya yi rabo daidai wa daidai ya sake rabo daidai wa daidai ya sake rabo daidai wa rabo daidai wa daidai ya zama sunna saboda haka ba masu ya ce a yi rabo daidai saboda haka ya zama mansusi tunda ana sunna ta hada da zantukar annabi da ayyukan annabi da ayyukan annabi da tabbatarwa annabi wannan aikin annabi ya nuna haka to sannan kuma irin wannan ma a karfafa wannan magana na cewa manzo Allah yana yi daidai ne akwai a cikin Bukhari da Muslim da sauran da tafai na musuladodi daban-daban duk sun rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ga wa ansarawa a matsayin yana ba su yana lalashin su yana ba su gab da wafatin sallallahu alaihi wa ya ce satar kona ba ni azara fasbiru hatta tarkoni ala kawo ma na da na karfa wannan shakar na na ga kona gaba ne saboda ko abin magana ba sai ce to kun ga manzala sallallahu alaihi wa a wajen a matsayin lallashi yana ce ma ansar baya na za ku an fi biyu a kan wato an fi biyu sa kan to ku daure amma har faɗi har faɗi ne faɗi da ne a gora to wannan zai zai koyi ma mai hankali ko mai hankali zai shakku dangane da wannan zance mai cewa mai annabi yake mai alhali ya kasance yana daidaita tsakanin muhajirin da ansa a tsawon tsawon rayuwarsa ai wannan kaga yana ba su labarin bayan shi za a koma su bayan a ɗora su a ko to sannan kuma har wala yau rashin rashin yardan aisha matan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi akan bibita da akan sauran mata ita da hafsa inda ta ce ta ce ta ce masa ai manzo kana kana ya nuna da ce ana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi kana ya'dul baina haka ta gaya kuma ta ce ta ce ma masa ai manzo Allah ya kasance yana mai bebe tsakanin mu ne kuma ta baya bebe ta wata haka a wancan kan mun faɗi da aka ce Umar ya ce wa zai fara ba wa zai bebe ta aka ce ka fara da kai sai ce a zan fara da amin annabi sai ya bashi dubu ɗaya da ɗari dubu ɗari da ashirin rashin dukari da shi to ba mu san gono ya baka tun da ya fi da annan annabi kila ya baka tun da ya baka annan annabi dukari da ashirin kila ya baka sa dubu ɗari da goma ko da dubu ɗari goma sha biyar ko dubu ɗari da goma sha takwas to amma da sannan sai ya ba su wane dubu ɗari wane dubu ɗari wane dubu ɗari amma sai ya ba aisha dubu ɗari ba da ba da ba da ba da ba da a fasa ka fara ko tunda dubu ɗari a cikin na abbas to shi ke nan ita da ta yi ta ta ce saboda matsayin ki a wajen abincin a matsala ya ta kamce na bibi ta to kuma har wala yau shi kansa umar ya ce ma abubakar ya bibi ta wasu ya shi shi abubakar ya ce masa a'a da ai allah ya ce inna allaha lam yuqaddil ahadan ala ahadin walakin lahu qala innama sadaqatu lil fuqara wal masakin shi allah bai bibi ta wani abu ba ya ce innama sadaqatu lil fuqara to kaga wannan ruwayoyin da suke ya nuna ya nuna daidaito sunna ya ce ba fifi da wasu aka wasu to kuma sai kuma ga amirar umini alibin abin talibin alisa shi da ya zo sai yana yin irin na hannun kaga da ainihin ya cancanci abin da wasu da za su yi alhali shi an san cewa da nassi manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce ya duru ma al-haq wal haq ya duru ma aifu ma za aliyu ma haq wal haq ma al aliyu ma al-qur'an wal qur'an ma al duk arwa yana zuwa ne a hasaka mu'amala da arwa ko na hadisi kaga aikin aliyu san irin aikin annabi to to kuma ga abin da abin da ke gaban mu a wannan karatu da wasu suka zo suka yi musu ishara da ya fifita wasu akan wasu me ya ce musu a ta'amuruni an adruba nasara bil jawri kaga ashe fifita wasu akan wasu menene ya kira shi anan jau me ya jau zo zalunci sai ce ala wa inna ilqa'ul mal ghayr ilqa'ul ilqa'ul mal ghayr haqqihi tabzirun wa israf yace kuma ba da dukiya ba ga ba ga ainihin ahalinsa ba wanda ga haƙƙinsa ba ainihin tabzir da israf tabzir da israf duk muka ce musu almubazzaranci to to kun ga kenan ashe ko mene ma ne ya faru ko wancan da yake cewa ai shi ya ga ganin sa ne wai wai wai al'amarin wani al'amarin ne wai fikiriya haka wani al'amarin ne fikiriya kuma wani al'amur ya samu ya ga ganin sa sun ce wannan wannan ba ma al'amari da da ba hukunci na abu inda wani abu ya zo ba hukunci haka ruwa ba sun hukunci shi ba shari'a ba a shi a ita ba shi a sunna to mene abin yi ba sai mustahidi ya ga ganin sa ba to dole umar mustahidi ne jami'an li shara'i rakihi warai wani kyawu a wani lokaci ya taɓa faɗan wata magana ya ce kullum nasu abu abu umar a ɗan da sa'afin kudu wani magana mutane a littafin suna yake duk an kowa da koya da umar yi har mata aure gidajen kuɗi da su lokacin da wata mata ta ce yara sai ce a shi ko shi ke a koma ya abin da ta ba a shi ne to shi ke ya da a ce babu hukunci a alƙur'ani da hadisi don ya wannan wannan ababin ababin sadaki inda ya miƙe aka kawo musu kukan cewa mutane ana tsawar sadaki yanzu sadaki ya yi tsada samari ba su iya iya kawo to sai umar ya ce to daga yau duk wanda ya ba da sadaki ya wuce dirhami dari biyar to zan kwace abin da ya hau da mai da bai kuma sai wata mata a sashen mata a masallacin ta ce a yana ka samu wannan ni na karanta alƙur'ani daga bango zuwa bango banki inda Allah ya kai da sarari kai na kasa mai kai da sarari ni abin da na karanta Allah ya ce wa atun nisa'a sadaqati inna nibla wa mata sadaqotin su masu yau mai gwadin da nibla ma'ana dukiya mai yau ne Allah ya ce ba da ka ce ba da kai sai umar ya shi ce kullum na sa'a kawo a tan da sa'a kawo ya ce to a bashi ya dai waya ba da kaga da an sunan ta face sadaki a mai rabi girma da ya zama sunna to kaga ne to haka nan ne yana wannan wannan al'amarin fikihiyya ne wali wali al'amur an yara ra'ayu idan da idan da nasi alqur'ani sai ka ga ra'ayin ko kuma haka ne ko kawo ra'ayin ko kuma sai ba nasi alqur'ani ba ba ba ba a ce a sunna sannan kake in kai mustahidi ne kake ganin ganin ka hatta in kai ganin ka ba ganin ka ne bayan ba ko kai mustahidi ne ko kai ayatul la uzmani wani ayatul la uzmani sai ga wani abu daban don wani suka yi taraji ma a kan bayan sun ga ganin su suna ganin yayin muwafaka da daidai su za su ce a canza ba sun ga sun yi hutu amma da za akwai akwai akwai nasi ba a yin ba a yin fatawa ana yin fatawa ne in babu nasi in ko akwai nasi aka yi fatawa sunan sa fatawa muqabilin nas irin na iblis wanda aka ce su jada ya ce shi ba zai Allah ne ya ce ba sai sai ce ai shi da wuta aka yi shi aka kuma da yau kuma wuta ta biyo ya manta da cewa wa ya ce masa ya sujada wanda ya halicci wuta da yau to haka bayan Allah ce kai kaza akwai ganin akwai ra'ayi ka kuma nan an gama to shine da al'ayya ne dai abin da ya kuma mamaki inda ainihin ya shi wanda mutum sai yana cewa to ai eh, shi mai shirin abin nan ibn abin hadin al-mutazili ke a cikin shirin sai ya ce bayan ya ci wannan al'amari masusi sai kuma sai ya ce idan idan ka ce ai abubakar ya yi rabo daidai wa daidai kamar yadda amir rumuni a nasarar shi ma ya yi rabo daidai da kuma ba wanda ya inkari ba wanda ya ya sai ka sai sai kai sai ce me sai in ka tambaye ko me yasa suka yi ma amir rumuni mai inkari wannan in ji ibn abul hadi ya kawo wannan in ka ce to ai abubakar ya yi rabo shi irin na annabi daidai wa daidai to shi kuma umar sai ya fatawa ya tafi sai da kuma ba ba faɗi wasu ba amma wasu man shi tafi na shi ma ya ma ya ma bin mu da shi tafi din adana na kabilanci shi shi umar ya ce muhajirin ne da ansar wani shi ma akwai quraish to amma shi da wannan yazo sai ya ce bari umar a ta ciyawa madina da ruwan madina na banu umar in kana da dabbobi sai dai ka fita garin madina ka su kiwo amma ba su cewa madina don cewa na banu kai bai ma ya zama kayan banu kai to wannan kenan to da amir mun ya zo ya bai da eh daidai wa daida in ka ce in ji abin da abu da ne ce to me yasa ba su musanta ma abubakar ba masu musanta ma amin amin masar in ka faɗa ka sai ce to ni kuma sai in ce in ji in ji in ji bin na ɗan da ya ce shi a sama abubakarin motar zai bi ismin rasulun sallallahu alaihi ya ce rabon ko kuma ko abokan ya raba ko kuma rabon abubakar ya yi daidai da irin rabon masu ana sallallahu alaihi in ji ibn ibn al-hadi falamma wallar umarul khilafa ko qadara qawmun ala qawmin ala qawl dhalika wa nasu tilka ismatul ula yayin da umar ya jibinci halibci ya fifita wasu mutane akan wasu sai mutane suka saba suka manta da irin rabon da wa qalat ayyam kuma farko umar kuma suka yi tsawo wa ushirat wa ushirat qulubuhum umar ma aka shayar da zuciyarsu da son son zuciya yanzu an saba kuma manya sun saba ana bibinta wa kasratul ata da yawan bayar amma a ba mutum bibinta ce amma shi da yawa sai ce to ko amma da dinan ta mu a kano wa'anda aka bibita su sai suka sai suka sai suka gamsu wa manufu ala kana suka daɗe akan suka nazo an daɗe ana ta bibita su ولم يحصل لأحد من الفريقين أن هذا الحال ينتكس ويتغير الوجه معه amma su a basu tunanin cewa tun da dai haka ake yi ana fifita su wata rana za a canza saboda sun saba falan ma walla usman a jiran amra alama kana umar ya jini da kuma umaru ya da usman kuma ya walici al'amari sai ya gudanar da abu a yadda umaru ya kasance yana gudanarwa ba su da da wuzuqul awami bi zalik sai amma suka saba da amma suka suka suka gamsuwarsu da wannan rabo na fifiko sai ya kawo wa man allaka amran shakka alaihi daraku wannan nan gabo wata biyirun adati bi wai da mutum ya saba da abu ko zai mishi waya kuma ya rabu da shi ko a canza mishi فلما ولى أمير المؤمنين أراد أن يرد الأمر إلى ما كان في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر yadda amirul mumin ya hau sai ya nemi ya mai da abin kamar yadda yake zamanin annabi da zamanin kowa wa kanna si musiya zalika alai an manta da wannan an manta da na zamanin annabi wa rubi da wata kullu da bayin zamani ne isnata wa 20 sa an manta da shi ya ya zama tsohon yayi ya zama tsohon labari kuma a tsakanin tsakanin abubakar ya zuwa ya zuwa amirul mu'minin shekara 20 fa shakka zalika alayhi wa akbaru hatta hadatha ma hadatha min min naqsir min naqd al-bay'a wa muqatta'a walillahi amru walillahi amru wa huwa malu in ta'manu sai ce to da yadda amirul mu'minin ya zo sai ya dawo yana neman ya sunna annabi sai abin yau yau ya kama yau ya kama ya musu jurma har abin da ya auku ya auku wani na warware baya yau wasu manya-manyan mutane su aka saba ba su da yawa sai aka zo aka bi da su sai suka sai suka warware baya su suka yi maya sun sun ɗauka za a ci gaba da wannan al'ada din ne saboda dukiya ta ɗan sa zuciya kai ta saba da dukiya kuma yanzu an zo an kamfani sai suka ce sam ɗauka ne to wannan ƙarshen yi magana ibn abu da ina fata kuna bin abin da na kwa gwada to to abin da zamu ce a nan dangane da wannan to inda bibita waɗansu mutane shugabanni da ma'abuta bibiko sharafu mutuwar lokacin sharafu yana koma bai biyu inda maslaha ne to da amirul ummi ne ba da bai karkace a kai inda maslaha ne an lura to ga shi ma bai gabe karkace daga wannan fifin da wasu baya koma daidaito bisa kuma abin saboda abin da yake gani na rarrabar sahabbansa da kuma ainihin yadda suke rabuwa da shi su kowa su bi ma'auya kamar yadda muka karanta a kurba ta talatin da hudu na ji a wajen shirin mun kawo inda ainihin har aka ce ashirar ya ba shi shawara kuma zai irin zai bi sosai saboda mutane suna da yawan wasu su koma wajen ma'auya to da ainihin da ainihin maslaha ne ko a zaune in kaba mutum dukiya zai zauna ma waya ta zauna da maslaha ne tambaya abin rukun zai kauce ba a zai sai ka cewa tun da gashi ba mutane suna guje masa saboda bai ba su bai ba su dukiya mai yawa ba alhali ya ba su dukiya mai yawa za su zauna inda maslaha ne ba su dukiya sai ya ba su na'am shi ne amir mai yau ya rage a ta amuroni an annobar nasarar da kyau a su zai tafi taimakon mutane a madadin sa doki haƙƙin wani ya ba su don su ne domin haƙƙin da wani in aka ɗiba da yawa aka ba wani an ɗaukar yin wani to daga nan ne kuma aka sami tsara da zubairu suka warware ko baya kamar yadda a baya muka ga muka sani a wasu hudubobin baya a shirin magana na kan hudu ba ta ɗaya da yi biyu da kuma yana nan da za a za a sami ƙarin bayani amma a baya ma mun faɗi da ainihin tsara da zubairu suka zo suka nemi mu ce ko ne suna da matsayi na musamman ya nuna a daidai suke da kowa suka ce za su yi umra ya ce ba umra ne ba gadar da suka ce umra ne ya ce ba wani mu ba ya suka sai bin ba su ba ya duya ce mutane su ba za ku haɗu da su sai a ga yin hawa za su je su haka kowane mayaka ne aiki suka ce ba ma kashe kuku ba ya ce ai ba a kan mutum da jirgin da jirgin to abu na biyu inda ya faɗi wannan wanda ba a yi mashi rabi ba ya ce ainihin abin da umar ya yi ya yi daidai saboda an an sami ijma'in sahabbai ba an sami ba an sami ijma'in sahabbai da ba sa sahabban ba su ce musu ko suna da wani ijma'i da wani idan mutum ya yi wani abu sai aka yi masa shuru sai su ce wa yayi sun sun sun mai da abu daidai da dama a kan wani kamar yadda aka ce umar ya ɗauko ya ɗauko makamu ibrahim ya raba shi da cikin masallaci ya dawo da shi inda a yake alhali a lokacin a jahiliya a nan yake a lokacin jahiliya da annabi ya je sai ya ɗauke shi ya manna shi da masallaci ce a nan ne annabi ibrahim ya shi amma jahiliyawa jahiliya suka ɗauko suka dawo da shi saboda haka annabi ya ɗauke shi ya manna shi inda annabi ibrahim ya shi domin za ka ga dutse da shaidar aba ana ɗora tobali daga nan ne zai ɗora tobali daga nesa ko kusa da umaru lokacin umaru da ya zo yana yin sai ciro shi kuma shi ne ya jari to sai suka ce wala me haka da alayhi da tanayi halas ya zama daidai tun da sauran mutane ba su ce me yasa ya ya zama ijma'i da shi ne su faɗa mu da abubuwa da dama suna suna maishe shi ya zama daidai domin an yi ba ce ko tunda an yi ba ba ce ko bai ya zama daidai alhali irin wannan hususiya ce ta annabi shi ne wajibin sa ne musamman mutum hatta makaru domin annabi yana musamman duk wani abin da ke ba daidai hatta makaru ne ko da bai magana ba za ga ya ya ya bata daga bata ran sai aka ba ce ma na musu wani abu kamar yana na musu wani abu yana dariya kamar yadda wani mutum ba za ga mutum nasa ya zo yana na musu gaga ce ka kawar ce ka yana kawar ka kawar sai manzo Allah ya ce aka ya bata rai kuma ya yi magana ya ce wallahi ko da musa zai zama yana cikin goyo ba zai bi wani abu sai a kawar da shi to kaga kenan manzo Allah shi wajibin sa ne ya wuce musu kuma kai amma sauran mutane ba sauran mutanen ne idan ko da kai liman ne kai ne babban liman sai sarki ya mun bari ya ce daga yau duk wanda bai kaza ba zai mishi gula ba liman ya yi sai ce ba ga ya ce gaban sarki ya wani bari ce wanda ya sa wanda ya sa ki jara da ina jin kaza da wanda ya sa ki jara da ni sai ni muku gura da me liman zai ce liman ce yalla bai na ka samu wannan ya ce ina da wani dogara a wuce shi da fitar liman ne ba ƙara wasu da wasu abu to kaga liman mai zai yi to ya yi daidai kenan tun da kai ka zama halifa da kwagiri a yi maka shiru a ce ya yi daidai in aka ce maka ba ka bane me za a sha kwaji umaru sanda ba akwai sanda yanzu da an ban kawo maka sanda dole ka shuru to saboda haka shirun sabai a lokacin umar ba dai ba yana nufin abin abin ya zama daidai ba tun da shi yana da iko amma amma kafa hujja da cewa sun yi wanda Allah ya hada barkan cikin wurin abin da shi yake cewa ke ya ce wai an yi ijma'i a kai saboda ainihin wannan rizar yana da nasa loga din ya ce ai a wannan manufin ijma'u idan lam ya ce mai ala zalika illa ajlabul amr to idan mutane ne suka ai ai ijma'in ma da ake cewa ijma'in zuwa ne ina tambaya ko da muka yi muka ce akwai wani abu da muke ce mishi ijma'i mana nufin menene da ma'anar ijma'i yana nufin ma'abuta ilimi wanda ya ce kaza wannan mai ilimi ma ya ce kaza wannan sai muka ga kaza kaza da suka ya zama ilimi kamar a wani abu ya bayyana ba san shi ba sai wani malamin ce ai haramu sai wani malamin ta ce shi ma sai ce haramu wani malamin ta ce shi ma sai ce haramu sai mu ce sun yi jima'i a haramu amma idan mutanen gari wani makeri wani makaɗi wani mai manini wani kaza suka zo masallaci aka ce bai kamata ka su gare mai babu mai dau ba sai a ce an yi ijimai aka an yi ijimai ai ba ba an yi ijimai kowa da kowa bane na malamai ne ma abota ilimi to shi ko wannan a zamanin ba ba a ce masa a'a ba to shi ke sai ce ya ce su ko ɗan nan irin ajilafin arab ɗin nan ko hasibu da limadin layi hadmar ibni laftatar rabi masu dumimiyar dukiya dumimiyar yadda ainihin rakuma ke dumimiyar ciyawan bazara kalmar yin ciyawa fito da rana na ya ka gani aka sami ainihin rakumi ya samu zai kiwo ina ya dinga yaga yadda ya gada aka suke yagan dukiya kuma kuma abu na biyu kuma abuta nuna ya shi na son dukiya kubban jama'a suna ce wa ya kuma ya kudu na wa ya kudu ko aka lamma game da yanzu a zaba ce a kurani wato yin gonar ma da goban jama wata kudu na tura ta aka lamma da su wayan yau yan nan gaugawan nasu ne da ba su da suke jima'i ba wayanda suke su suna son dukiya ne amma su dukiya su yarda kamar yadda imam musulun cewa annasu adidin duniya mutane bayan duniya ne in addini ya biya musu duniya ya yi in ko addini ya cutar da duniyar su kaɗan suke addini to kaga saboda haka ba ijma'in ma- a- abin duniya ne za ka kawo ka ce mana shi ne sai wanda suka saki duniya duniya ba ba ko mutum da gare su ma boka ilimi da zo su ne in suka faɗi magana ire iren su suka faɗi magana sai ka ce ka samu ijma'i to irin wannan idan amfanoni ya zo musu mai yawa da fa'idodi a duniyarsu suka zama suna da wadata sai kuka sun yarda in bai yi musu ba sai ka sun ce musu yarda ko ka ba da so ne ba so da aka koma wuta abu na biyu ya ake mutum ijma'i da hali an saba wasu na me ya suna nan daidaito to an yi fifiko kuma ta ce wai ijma'i wato kenan yanzu ana cire ana iya cewa me yaso na ce daidaito me ijma'i bibiyu wane ne daidaito daidaito ko bibiyu me yaso na daidaito to ijma'i ba na na na, na amawa bibiyu wane ne wane ne daidai to ya sai aka ce mana eh, bibiyu ko ne daidai saboda an yi ijma'i to abu na uku kuma abin da ya faɗa dangane da cewa to ai an ba hasan da husaini nutuwar kasan manya ko kuma ba jihari su kai da yara ne kuma wai amirul mu'minin ai bai kira ba su kai bai musanta bai ce bai sa mai sa aka ba su ba sai sai sai mu ce masa to ai ko da shi bai ce masa jihari kawai ya ce ba su al'amura na manfa to amma da irin magana in ma an dubbe tasa da usai amirul mu'minin ne bai ce komai ba to saboda wani dalili ne da tun da ai suna da haƙoƙi wanda abin da aka ba su bai kai ga haƙƙi al misali an kan an kan zira kuma su bis kulliya kuma haƙƙin su a cikin dukiyoyin na akwai musifu aka ke mata da shi sauran dukiyoyi ne ake zaɓa mutane amma kuma su na su kasar to idan aka ba su wani kaso bai ma kai rabon su ba in suka karba sai kuma a yi musu gol ta yiwu ta yiwu sun karba a matsayin cewa to gaban mu ne dai amma an an an an an san mana ba yana nufin wai a sun sun suna ganin an dinga kasu ba to sannan kuma cewa da yake wai wai yayi wannan ne saboda kiyaye karama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai mu ce masa haba mali ka manta da abin da ya ma batul ne akan haƙƙinta na fada son annabi ne sa ake mata abin da ake mata da har yanzu za a zo ka ce an ba hasan da wasu yana wata cewa saboda saboda kusanci da annabi ta ina hasan da wasu suka samu kusanci da annabi ta hanyar sai ya dafa ku salamu alaikum to me aka yi mata ita an sada zumunci ne da dukiyar da aka kwace wanda take take karɓan dubu dubatar dubbai wanda take da ma'aikata ma'aikata a gonan sama da hamsin suna aiki ko yanzu aka yi gona aka ce ga mutum hamsin na aiki ba karamar gona ba ce sannan kuma dukiya ne ke kawo mai yawa na ɗaruruwan dubbai a lokaci ka kasance a sunan da lokacin da za ta kaga rabar rabar da duke ta baya duk da rama masu ke ta ce a kai mu wani kaza a kai mu wani kaza a kai mu wannan izmu ba bisa waya bane da ta gara ta ga yayi ba ko ba da rama duk ba da duk ba duk yan bai da mali ba na da ta tsinci tana iya cewa a ba wani dubu ɗari a ba wani dubu hamsin a ba wani dubu ashirin a ba wani kaza yadda ta ga yayi haka ta kaddarwa a sai ku duke ta yayi to sai aka kwace mace to yanzu aka ce mana kuma yanzu an an an karabar na annabi ne aka kiyaye a kan yayan to kuma masu yardan amirul mu'minin ai yana yi wa ababin da kiya ko kuma babin ya karbi haƙƙin haƙƙinsa ƙar ƙasa da haƙƙinsa ana iya cewa ainihin yayin da amirul mu'minin alaihi salam yau al'amari ya zo hannunsa zahirar kuma a wurin al'amari na zai domin manzala sallallahu alaihi wa alihi awwalan wa qabla kulli shay manzo ne na Allah wanda ya zo da shari'a da addini da gaskiya sannan kuma sariya ne ya kafa daula ba mu'assisin daula ne a wurin cikin manzanni da Allah ya aiko da yawa da yawa su kuma daura sun isar da sako ne na Allah amma ba su kafa daura ba su kafa da hukuma ba suka zama su suna shigo gudanar da da al'amuran jini ne da dukiyoyin mutane a kabul anbiya ibrahim alaihi wa ala nabiyyin nasara bai kafa daura musa ma bai kafa daura isa bai kafa daura to amma wannan manzan ya kafa daura amma shi mu'assasa daura ne a wannan wakar rasul da shi la rasulullah a wannan wakar rasul da shi rasulullah alladhi ja'a bil huda wa dinil haqq sai zuwa alladhi tuni to addinin nan gudanar da addinin nan baya ga shi wa zai gudanar da wani addini ya tafi da addinin kamar yadda annabi eh shi ne shi ne magana sa amma daula gwamnati ke to su ne wasu suka a gado addini an fahimta to zahiran shi ne aula da da rukun daula ɗin to amma wasu sun rika da wasu rike daula amma amma hasha ya zama sun sun gwada koyarwar annabi tako da tako wannan ba zai yi mai yin wannan shi ne wanda annabi ya ayyana da umarnin Allah wanda kuma annabi ya wani da cewa aliyu ma al'aq wa al'aq wa ma'al yadda ce a haɓu ya zuru ma aku wa ho ya zuru ma al'aq a yi kuma ra ya zuru ma al'aq al'aq ba shi haka yana biye da shi shi ma yana biye da haka aliyu ma al'qur'an wa al'qur'an ma'al to shi ke kaga kenan yayin da ya yawan da shi al'amari zahirar ke ya zama a ta alamun hukuma ya biya lokas yana hannunsa sai ya juya yana ayyuka din kamar irin yadda manzala sallallahu alaihi wa alihi kuma tana iya ma ya abin da ya karɓa ya sarrafa shi a masarautarsa yawar in ka ce ya ai ma ba shi ma ba na ranar ya karba kirki tana iwa tana iwa ya karɓe shi ne sai ya sarrafa shi a masarrafarsa kamar yadda gasibi da sariki in suka ɗauki kayan wani suka baka suka ce gashi sun baka kana iya karɓa kamar yadda mai kayan kamar ɓarawa ya sa shi kudin wani sai ya baka shi in ka ce a'a ya tafi da kudin kaga in ka ce to na gode ka karba sai ka ba wanda aka sace masa mai kai abin ya ku abin ko wani masana iya kwace gonar tara ka sai ba ka ce yana mai na gode sai ka ba a tsara ka gona ya yi daidai ko ba daidai ba ana ana iya hakan tana yi ba za ba mun ce haka nan ba ne na farko muna iya cewa in ma ka ce mana amirin mumini ya karba hasan da hussein sun karba sai mu ce na ɗaya za mu iya cewa ai suna da haƙƙi ko wasu suna da haƙƙi ko musu to abin da aka ba su ya yi da haƙƙin su ko ya ƙasa da shi kaga sun ci haƙƙin su ne amma amma suna bin bashi ɗaya ke kuma tana iya ma zai zama ma ko da su karɓa wasu zaragawa sun sarrafa ma wasu zaragawa sun karɓa sun ba wasu tana iya wa saboda haka ba za ka kafa mana hujja da cewa duk sun karɓa sai ka ce wai yayi daidai a wata magana nan da alama wajen su ya kawo ya ce ka sani mafi yawan bitinu da suka hau a musulunci to reshe ne ko kuma rassa ne na wannan fitina wannan bid'a ne na bin bibo da duk asalin fitina ne mafi yawa ban ce wata duk fitina da sa'o sau kawo kawo musulunci asalin su ne amma mafi yawa asalin su ne da a ce mutane sun miƙe a abin da suke a kai lokacin annabi suka kuma miƙe a lokacin abubakar suka kusa zama kuma suka miƙe a lokacin kalifofin da suka biyo baya an saba miƙe ana raba ta daidai wa daidai to da abin da ya faru na yadda waro tsara da zubairu suka waro da muwaya da musulma suna ce dama abin da a musu abin da ake musu ne ba haka ranar mutum annabi haka lokacin muhalli kuma da suka waya ana yi daidai wa daidai amma da aka zo yanzu suka ga an daidaita su da na kasar sai suka ji baya sai suka yi sai suka bora da baya wannan yi musabbabin fitinatar fitina din jama kun ga asalin shi ke to sannan kuma da wannan aukun abin bai auku ba to da al'amura ba su tabbata hannun ma'auya duk wani fitinin nan su suka saba ba mu ma'auya a yanzu ya auku to kuma wannan da bayan ra'ayin nan daga daga daga alama mun da yake so yake barin wannan magana yace kuma da ainihin su kuma mabiya amirul mu'minin da ba su shiga jayayya da shi ba akan me yasa ya don su suna ganin ya zo da bid'a sun yi ta'awudi akan ana ba su bibiye sai aka zo ana ba su kasa da abin da ake ba su sai suka yi kare saboda mene sun saba da bid'a an dade ana bid'a har mutane sun zo sun ce ma bid'a mene sunna da aka zo za a yi musu sunna sai suka ce a zo da bid'a sai suka musa da tun da ana musu sunna ne kaga da lafiya to kuma yace duk da abin da musu da wannan kuma da mulki bai koma hannun ma'auya ba ballantana ma haya koma hannun baro umayya kuma da ainihin wannan natijar abin na miyagun abubuwan da aka auka wanda ta kai ma har aka kashe Hussein alayhi salam da mutane da yawan gaske da kuma hawa bari a zaɓi amirul mumini da kuma har ma da irin wa'annan abubuwan da duk suka haɗu da kuma da ainihin yarci bai je hannun gwanu umayya ba da kun bai je wajen gwanu abbas ba sun kuma da suka dunga ma harbe zalunci wato kun ga wannan shi ya sanadin wannan ya sanadin wannan ya sanadin wannan kun ga ainihin wa'annan sharori da fitintunu ainihin sun samu asali ne daga ainihin wannan bidiyoyin da da aka kirkiro a lokacin halifa da an ce ma an taba tabbai an agolowa ne da ce ibn abdurrabbi ya a cikin littafin da ake ce ma akan al'allama ya haɗe kowane a cikin kashfin haka muawiya ya taɓa ce ma wani mutum ana ce ibn al-qusay qusay da sari ibn al-qusay ya ce da shi جاب الجماوي يعني أخبرني ما الذي شتت أمر المسلمين وجماعتهم وفرق ملاحهم وخالف بينهم فقام يك أيها المسلمين يررب أمر المسلمين لجمعوا ينصر يقوم ررب من شواغ بنصر سكسار سامعين كثير يتبع جبنه يجي سيجي كشف عثمان سيما ويجي يجي بكتي خوفه ya ce ya ba da wani abu banda wannan ya ce mashi ya amira kama ni abin da ke gani kashe usman shi ne sababin dukkan fitar sai mu awa ya ce mashi ni zan gaya maka abin da ya raba tsakanin musulmi ba ana uku bai ruka annahu lam yastit bainal muslimina wa la farqa ahwa'uhum illa shura jama'a ahuma in sittati yace to ga maka ba abin da ya kawo gyara da kuma wanda shugaban da umar ya haɗa kawo sannan ma'awaya zai fara yana da masa rashi ya ce لم يكن من الستات رجل الا هواه هواه لنفسه ولقومه kowanne kansa yake so lokacin da aka ce ɗayan ku ya zama halima kuma sai yana gana idan na halima har da wanda baya sa tsammani sai ya zama yanzu wato wani ne a cikin su baya sa ya zama halima an ce ɗayan sai ya zama halima cikin kuku shida ku zaɓi ɗayan ku ya zama halima to kaga kowane ɗaya yana iya zama mai halima to sai ce ya ce wannan sai janyo wasu wanda ba su ko da zai ba su saba tsammanin za su zama kaliko sai suka sa rai sai kwane yana tunanin shi shi ma zai zama ne to shi ke sai wannan wannan ra'ayin ma waya ne muke karanta ba ra'ayin ba shi haka yake yi kai ma kana yi tunanin kowa ka ɗin sannan kuma akwai wani abu da umare da ya tara mutum shi da nan ya sai ya ce masu to ku zaɓi ɗaya daga cikin kar ba ku tsake mu'awiya ɗan abu sufiyan da amur bin al'as mu'awiya shi ne aminansa a sha amur bin al'as kuma aminansa a misir ya ce kar ba ku yi tsake ba wayannan su ɓaci halinsu to kaga yanzu labarin ya je wajen suwa da lawa ne ko za su yi tunani kaga shi wurin shi na mutum takwas kowa an sa mashi rai da halinsu wannan wannan wannan ma'auya yake wanda zai ko kaga wannan wanda ba sa tsammanin ma za su yi halinsu sai kawo su zuciya daga nan kuma sai kuma ne faru da sannan sai kuma bibikon da aka yi wasu a zamanin sa a ba da dukiyoyi sai wasu lokacin annabi suka ga ba su samu wani su kuma suka ga ashe su ma halin su masu halinci sai suka kiyar sai da abubuwa ya bibiyo baya wannan ya ce shehu mobil a cikin littafin ya faɗi cewa ainihin kafin umar ya cika sai ce karfe yadda fa saki da ma'awiya da amur bin al'as su rinjayi misra da sha to shi ke nan duk abin kulade bayanan abubuwan suka suka kunkuno kai su suka saba wannan saba wannan wannan saba wannan wannan saba amma gaskiya magana ai muna iya cewa ko da ma ba a yi wa'annan fitinan fitinan ba ai an riga an yi fitinar su ko a kan asali da aka yi irin wasiya nan sai dai fitinar za ta iya rabuwa za ta iya rabuwa ba ta kai inda ta kai ya zama na kawai aka ga ana ta faɗa har ana ta faɗa faɗace faɗace ana shekar da jini har a sifil aka shekar da jini na mutanen da ba su gaza dubu saba'in wannan al'amari har yanzu to da an yi tun farko da ɗaya da ɗaya su da nan za a iya magance shi su shi shi ma wai yana ganin ko da hali ko da ko da kare kamar da shi ko laraba su kare shi bai ji ma wasu ko laraba za su kare shi tun da shi ne shugaba sai da duk laraba su kare gaba ɗaya kai kai sai kowa ya kare ko dai shi ne shugaba ko kuma duk abu ya zama ba laraba ba an yi kaga ba da arzikin shugabanci ba ma laraba ba da ba ma addini ba sai dai addini ya kace to a wannan wannan da yake rufe na kankurewa zan karanto mana wasu ruwayoyi na wannan hadisi wannan kudu ba ɗin kamar ruwaya mutum yana da wannan daga wasu zai ji kalmomin su ne kama a cikin nan a cikin a cikin biharul anwar na ya na tsago daga kitabul gara kila ma mutum ya zuwa ba kitabul gara amma ban duba shafin a wanne ne a a kowanne ba akwai a mustadrakul wasa'il ya kawo da amali ya kawo shafuffuka din ya kawo ruwaya akwai kitabul gara kuma mutum ya duba aishi a zai ga kitabul gara amma nan bai kawo ribar zuwa ba bai ya bai kawo wani shafin ba wadda ta gama da kan gama da shafi ya ce bayan ya kawo islami kinsa ya ce inna ma'aikata min ashabi ali mashau ilayhi fa qalu wayan sun jama'a daga cikin sabon ali alayhi salam sun je wajensa suka ce mishi يا أمير المؤمنين إذ هذه الأموال وقدر هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على الموالي والعجب kuma da yana so ya gani ni ba sai inda zai kuma ga a cikin bihar ne nan makilan yana da wasa'il shi'a mutum ya zuba wasa'il mustadrak wasa'il wasa'il mustadrak ba wasa'il ba mustadrak wasa'il shi'a juz'i na sha biyu sha biyu ɗari uku da hamsin da ɗaya zai ga wannan abin da muke amma akwai shi a bihar akwai shi a kitabar gawa akwai shi kuma a wasa ya shi a wannan wanda ke karanta da cikin wasa ya shi ya ce wasu mutane da cikin sabon ali alayhi salam sun yi wajensa suka ce mishi abin rumuni gaba da wannan dukiya ka bibita waɗannan manyan mutane a shirar wato yaman da larabawa da ƙurish a kan mawali da ajab mawali wannan wata kama ce da suka fito ne daga baya a da can maula abin da ake nufin maula shine yaron gida ko kuma bawa da aka yanta da bawa ne a gida sai aka yanta shi sai ya zama yaron gida yantaccen bawa ana ce mashi maula to daga baya sai lokacin su ma'auya sai aka zo aka fito da rukun aka aka aka can jure wannan sunan maula ya zuwa wanda yake ba balarabe ba duk sunan shi maula da hausa maula wani abu ne da ba an yanci ya ji gidan wani yana maula ya ji rukun amma maula ya rabi da amma ba ɗan gida ba an ga mutum ɗan gida an karɓe shi kamar ɗan gidan har yana aiki a gida ai masa aure da kuma da kuma yana jikin gidan ne amma ba ba a jini ba to yantaccen ba asali yantaccen ba ake cin shi to sai zama kuma sai suka suna kiran mawali wanda ba larabawa ba suka shiga addinin musulunci ko kuma larabawan da ba ƙwarai shawa ba a larabawan ma hawa hawa akwai mawali to akwai ajam ajama kuma wanda suke ba larabawa sai suka ce to yadda za a yi kabinta masu daraja cikin larabawa da kwai a kan ajamawa da mawali wa man ta haku khilafu minan nasi wa firaku da kuma kabin binta duk wanda kake jin tsoron zai saba maka da kuma zai guje maka wato sai duk yana ce ba wani dan wani ba kuma shiga na wannan wani kai kuma maula da irin na mauloli kai kuma ba ajami wanda ta zo ka shiga musulunci daga amurka ko daga kabul ko daga turkiya ya kuma ga irin nan wata jama'a to kila a jama'a ma kila bakin mutum a ce to kai kuma ga irin nan wata yan amurka to a irin wannan raba da su suka ce da aka yi haka nan sai kuma ka ba wa abin da wani wanda kake jin tsoron zai guje ba ko ya saba ba وإنما قالوا ذلك للذي كان من معاوية يزنه بما ثم ثم قال مسعود أن يسمى الأبي معاوية كسم شيء كي معاوية سكر وليش لو أنت يقول آه وأنا يا أتم بابا أمن يوسف جنس قريش أمر وأبو الله آه كل أباش كده أباش بونا أباش أين أباش بونا kuma a wannan ne daga yana kaji asalin kuna yan asalin yamanawa ne ya kira kai yamanawa ne a kai da kuwa ya mara shi kuma wasu da yadda ji a gida a baya ne don kuma bakin bada ne shi kuma a masa da yadda ne wadataccen bawa daidai da shi haka nan haka nan to shi yasa manyan mutane suna jin daɗin wannan abu da ake musu shi su- su- shi suka ce tun da ba wai shi ake yi, kai ma ka irin فقال لهم علي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام اتامروني ان اطلب النصر بالجو؟ يقول عمر قال ان نصر بذلك والله لا اذل وانا cikin wannan makaranta ba za a daidai su amma wannan kaula a dillo ba zan ɓace ba ma tsala a can su wata kara na kawo wala wa ma la a fi sama ko najam wa ma la a fi sama ko najam kuma matukan sauraro ya ya bayyana a sama wato ma'ana da wani lokaci da ranar ke fitowa lokacin yini wani lokaci da ranar ke fitowa da daddare ma'ana ma ta lafa laila wani aki amma sai ce ma tsara a shamsu wa ma la haddin sama ina can a da a dunkule ma ta lafa laila wani aki dare da rana matukan ana ana da- dare a waye gari a da kaɗa ma ma abin ko a ma- a wani nusa a wani nusa kuma ma a faru ba zai aikata a wani nusa ma abin da ba za a ce ko ga a nan ya ya ya ya yin wannan ya dauka mene kenan bibi da wasu akan wasu menene ba ta ke ko la a faru ko la a zo wallahi law kana maluhum li la sawaitu bainahum fa kayfa ma hiya illa amwaluhum yace wallahi da dukiyar nan da a wace dukiyar da na daidaita sakamako yau ba wannan na ko dukiyar su ce dukiyar ku za a raba muku kai ne aka za ce maka wani zai ce maka malam eh da Allah kai mana rabo mu nawa ne mu goma ne wannan kudin namu ne daidai wa da ba gobe mu ne ya bar mana su goma ya za ka raba nawa za ka raba goma wane zai gone za ka ce kai babban ɗaga kai kuma na jariri ga shi sai duk da to ya ce to ko da dukiyar ka wace na zama zan ba su zan ba su daidai wa daidai ba da tana ko dukiyar su ce ba ta wace ko ga ce a wa a wa wace an ce ba da dama dukiyar ta Allah ce amma nan sai ce dukiyar ma ta ta Allah ce amma Allah ya ba su sannan sai birwa ce kala sun ma a zama a wingar sabi sai kuma amirin wani ya ya yi zamani mai tsoba ce gobe ya shuru zuwa can sai ce fi makara sai ce man kana da umaru da iya buwar fasa kuma wanda ya tsaba man da wasu wanda duke da dukiya ya ke haifa sai ba ina ya ƙara maliki bai da haƙƙi da zero mai sama domin ba da dukiya ba haƙƙinsa ba almubazzaranci ne da ba ma wa huwa zikrun li sahibihi fi dunya wa da inda Allah kuma zai zama ɗaukaka ne a wajen su zikir yana da ɗaukaka shawa yana zuwa duk ambato da ya- ya- ya shahara ana yawan kwata zai zama a- ambato ne ga ma'abucin sa ba a ɗaukaka a nan duniya amma zai sauke shi a wajen Allah ولم يدع رجل ماله في غير حقه وإن غير آله إلا حرمه الله شكره mutum bai taɓa aje dukiya ba a ma- ga ba ga ga ga ga wanda yake ba haƙƙinsa ba ko ba ba a muhallinsa ba ba ce Allah ya haramta masa godiyarsu wato ka ba su sai kuma sai sai maimakon su gode sai Allah ya haramta maka godiyarsu wa kana da gari yi wado wado sai zama so su kuma ya yaje ga wani wani ne ba shi fa in bai kema abu manya wadda hu wayar har rahul bashar فإنما هو ملق وقلب yace in ya wasu masu tare da shi wanda suke nuna masa soyayya suke nuna masa ta ala mashi asira da su mafarbushi to kawai mulak ne ma'ana na fata baki ne kawai wakar da kariya ne kawai a za su yi rashin asha a adalci sai su ko a yayi halamai ai ba ta samun adalci irin kawai irin mana ai hatta da ka ya san ana yi da shi kowa ya wanki duk da ya yi ji nan ko talaka yana cewa yau aro su ko suna cewa ai yanzu talaka murna suke tsirrai bayan talaka su dole suke jin daɗi sun ce ai talaka ma duk murna su suna ta sa maka albarka ai ka irin addu'a da ake ma a gari kowa ya ban gari ke saboda ba a taɓa samun adali irin ba su su amma me suke faɗa ariya da fatan bakin mulak ma'ana lakma lakma shine lakma shine da fatan bakin bai shiga zuciya ba وإنما ينوي أن ينال من صاحبه مثل الذي كان يأتي إليه من قبل ya yi wannan maganin ne yana son ya sami wa- ya samu wani abu daga wajen nan sabinsa da idan abin da yake samu a nan. ko da gaje yana yi masa yana mashi kakara a bayan gizo a ci gaba da bashi abin da ake bashi kala sun da yana bai za zarzar bi sahibihin na alfaka da ila ma'urati wa makafati bashirru halilin wa alimma halilin in korar da duk takalmi ya goce da shi ya nemi taimakonsa da da- da ya masa sakayya da kyautata wanda yake masa to zai same shi mafi munin aboki mafi abin zargin masoyi ko kuma bada ya zai ga sam zai ga yana tsammanin randa duk aka ce ba shi ne ba a sarauta makwakwakwakwan tsarin wani alƙalin alƙalai ƙanin sarkin musulmi ya zo ya hamba da sarkin musulmi wannan a mulkin abbasa ya faru sai ya tura shi ƙarƙashin garo sai aka ce alƙalin alƙalai ne alƙalin alƙalai ya zo sai ya ga ƙanin sarki a zaune a a kan kuje sai ya ce mai kaga ya dace in yi da mai martaba sarki to ala ta alƙalin alƙalai ya ɗan ƙalara ya hango ƙawar ƙawar sarki a ƙarƙashin kujera sai kamar bai gani ba ya ce ranka ne ne kashe shi kai ne sun ya ce kayi ne sai ya ci gaba da zama a ƙarƙa da ya ce kyauta ta masa to na fi da masa wani ya ce ai mai gidi shi ne shi ne zargi musulmi shi ne gaba da kai yayan ka ne kai mabiyinsa ne saba masa ne ya zama kai musu ɗa'a ba saba masa kuma saba ma Allah ne ce a'a hauni me kake jira da wannan mijin sabon zargi a nasu ta to ka ga ran da da yake tsammani kira shi idan idan tsawon sarki yana na a ƙarƙashin kujera bai mutu ba sai da ƙare ƙare a cikin kashe shi ran kashe shi ƙarƙarin ƙare ba na ba ka kusa mai kyauta ba yau ranar kasar kuma za a yi man kiran saboda mene ainihin lokacin da ka gaya maka ba shalabaki da kan abin da yake samu ne, ba wai na son abin ومن صنع المعروف فيما آتاه الله فليسر به الخبر wannan duk da ake kyakkyawan aiki ma'rufi kenan da abin da Allah ya bashi Allah ya baka baka bayar to ya sa da zumunci a wannan ka sa a kyakkyawan da kuma wani ya sun bi da liyafa ya kuma kyautar liyafa liyafa mana cewa cin abinci a tsara jama'a a ci abinci in kana da dukiya za ka kana son da za ka sarrafa an lura ana wani inda ya kamata kana da dukiya da kake da sarrafa to a wannan mene zumunci na biyu kuma kyakkyawar zuriya wanda ya kwaka bikin ani da kuma abin nan warware wuyoyi yan da mutane da kai in yana da dukiya in kana dukiya za ka sarrafa ga masarrafan dukiyoyi na ɗaya ya ce sada zumunci na biyu mene kyautar zuriya na uku mene yan yan da mutane da kai wal yakin bikin garimi wa ibn sabili wa fuqara wal masakin wal ma'in wanda ke wannan ba an ce sun masun ba bai yana faɗin wa wuju ilal khaira da ya kamata ka sarrafa dukkan kuma ya taimaki wanda ake bi bashi din ya biya bashi da matafi wanda kuzurin sa yayi da ko da ko irai da muhajiri muhajiri ne wanda suka zo daga wani gari suka zo da suka zo ba ya wala Allah shi yake da muhajiri وليصبر نفسه على الثواب والوقوف كما يدور كذا كان شعكان لا دا تحقق ko kuma dacewa yin abin da yake daidai shi ne tsawa da kuma biyan haƙoƙi haƙƙi a wurin sai ka ba da haƙƙi nan sannan kake isani haƙƙi a wurin ka fi mutane su da haƙƙin ka tukuna a wurin sannan ka isani an lura in idan kana da dukiya ana bin ka bashi ko kuma akwai haƙƙin wani a ciki za ka ba da kyauta ya ka fi haƙƙin wani a sai to za ka fara da haƙƙi sannan kuma sannan ka shiga kyauta ba za ka kyauta za ga wuraren da ake nuna maka za ka kyauta wajen sa da zumunci da kyauta da liyafa da ɗan da wuyaye da taimakon mai wanda ake yi bashi da matafi da dukkulai da ma'ajiri ma'ajirin da wannan kalmar ma'ajirin da ganin ne ba a wasu suka sami almajiri المهاجر إن أرسل سبعة وجزء المهاجر almuhajiri almajiri da almajiran ke da yake su sun bar garuruwan sun ji wani wuri suna karatu su ne sai ake jin su masu hijira tun da sun bar garba shi ana cewa karatu ya gaji hijira ba cika samun karatu ka zauna a gidan ku a garin ku kai karatu ba har in za ka yi karatu ko ka yi karatu a gidan ku a garin to ka ɗan je wani wuri duk shi ya gaji hijira to shi ke nan fa inna al-qawlu bi hadhihi al-kisa sharafun maqarim ad-dunya wa darat al-qara'ila wannan samun wannan rabo idan Allah ya ba ka dukiya kana sarrafa su a wurin wannan to ainihin ɗabi'u ne na ɗaukaka na girma na duniya da samun manya-manyan ƙararrori a rayuwa wato in kana da dukiya ka sarrafa ta ta a masarrafarta ka biya hankoki ko masarrafarta a masarrafarta a ba kai samu kai samu ma ga muku wani kisa mai kama da wannan Allah ta'ala yana son mutum kari aka ce wani cin kakarin makka da aka kama a yaƙi ba an yi annabi aka yi aka yi musulun da yake manzara ce ce na da ramu za an kama shi a matsayin mayaƙi ya karkace wata zufarin mutum saboda aka aka ce amma ni musulun da shi ke sai ce ya ce manzo Allah ka ce man in tanko ke dutse a ruku wai ya fi man sauƙi da fitar wannan karo la ilaha illallah muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce to Ibrahim ya yi da shi shi sam ya ce to shi ne ce malim tsare masa wai sai har ya daga takobi sai ce mishi kaka ga jibril ya raga ya mai cewa a da a kan akwai yau cewa saboda shi gari ne yana ce da mutane ya wuce sai ce yanzu sai sai mutum ya ce Allah ya faɗi suna daga sama ya aiko maka ya faɗi suna na ce ba ya ce ina saboda ina ce da abinci a kali ne ce ya ce tuna da zaɓe sai ya musu to ka gari ne ko ka gari ne mutum Allah ta'ala ka ga ya kare shi saboda yana ce da mutane duk na ya kace mu ina ma ya je ci ci gaba da ce da mutane abinci to akwai wani ruwaya na wannan a gurguje ba wani tsayin muku zan iya karanta shi wannan a cikin kafi da kuma wasa ila shi'a wannan mutum ya duba kafi juz'i na hudu shafi talatin da biyu zai ga wannan ko wasa ila shi'a juz'i na sha shida shafi ɗari uku da ɗaya zai ga wannan ruwaya da muka karanta shi ne shi irin wannan ne daidai kana ga tsayan kalmomin sa ɗan bambam da ɗan kaɗan ya kawo isnadi mai tsawo an wani an wani an wani duk ba da karo da isnadi ba hada cikin cikin masu ruwayan hada wani jinka mai kada kama ismail bin hassan bin ismail bin shu'aib bin mai kada kama to ga sunan ga sunan daga ya fi kula ya zuwa ga abu min khilaf al-azr yace ata amirul mu'minin ata amir amirul mu'minin alayhi salam wa rahmatuhu min ash-shi'a wannan ga shi wadansu mutane daga magoya bayan amirul shi'a sun je wajen amirul mu'minin wa qalu ya amirul mu'minin لو أخرجت هذه الأموال ففرقت في هذه الرؤساء والأشراف وفضلتهم علينا حتى إذا استوفقتكم أمور قلت إلى أفضل ما أو أولك الله من الحسن بالسوية والعدل wannan kuma wannan sun mashi wani nuni ko da ke durwa ya kai amma wanda ya fito da wani wani janibi wanda a baya babu abin da suka ce ma amirul mu'minin suka ce amirul mu'minin za ka fito da wannan dukiyar ka raba tsakanin manyan mutane shugabanni ka fifita su akan mutum har sai idan al'amari sun yi daidai sai ka koma kan adalcin da kake na daidai da daidaito wato yanzu mutane ba su gane ba a daidai nufin mutum a fara fifita waɗansu ɗin daga baya sai a zama sai a zo a yi wannan abu ya tabbata duk yanzu abu yana rawarama mutane na tserewa a ba su da yawan don kwazo ko sa zauna in an zaunu to sai a zama ya adalci kuna zamanin aka zauna aka zauna aka zaunu wani ana ba shi saboda ana ba shi ne yankin zaune don a ba shi mai zai da shi da haka dai zo da shawara ne da nau'in su amma sun yadda abin bi ko su akau in dai alamun da zuwa sai suka ce abu ya ko ya yi daidai kuma sai koma kai irin adalcin da kake a yi daidai wa daidai amma da zafi mai kyau ko al'amura su tsaya wato zai zan tserewa to me ce musu fakala amirul mu'minin alaihi salam atamuruni wai abu an addu'a nasara da kyau kaga hada wai abu kai can kuna umurta ta in nemi taimako da zalunci fi man wallitu alaihi min ahalin islam na wani abin da wanda aka wani tabbatar da al'amarin shi na mutanen musulunci da zai ba a gaba guda musulunci fi bi yin zalunci a kan la wannan la ya kunu zalim ma sabara sabiru wa ma ra'at ru'yat bis sama'i najma wallahi law kanat law kana amwalukum mali law sawaitu bainahum fa kayfa inna ma hi amwalukum wannan ya kama da wancan ko ba sai na fito ثم أزرع ساكتا طويلا سليلا يشوف دون دون دون دون ثم رفع صوته رأسه زي أغرفة ثم قال فقال يجي من كان فيكم له مال فإياكم والفساد وانا يقبل لنا بابا سينا نصر فإن إطاعه بغير حق تبذير وإسراء وهو يرفع ذكر صاحبه في الناس ويده عند الله ولو يصنع امرؤ ماله في غير حقه ولا إلا غير آله إلا حرمه الله سبحانه ولم يصنع إجابة كل جديد كبار لا يبيع كما لو وكان لغيره وده وده وده فإن فإن بقي معه منهم بقية ممن يشكر له ويريه من النصح فإنما ذلك ملق منه وكذب duk ɗaya ne illa ya ka kawai da aka jera kalmomi in ma ya wanzu da yanka mulakku ne na fatan baki ne kaga yana na wasu so na fatan baki ne kawai da kare ba yadda ban masu zari mahabbatin da abu yaban mai zargi ya bari mai zargi yana yana zargin ka amma ba ta baki zai yabe ka amma yana zargin ka yana ganin abin da kake ba daidai ba ne kuma yana sukar ka ba ka amma a gaban ka mai zai sai ka yana jeba irin shi ne kawai da wata na'urar ashirar yawa da kuma yaban ashirarai ashirarai ya zo ya duka ko da ka kai kasan kawai da na ba da fabi ma da ma'azar hazu matukan wannan rabon na nan yana ba shi wannan rabon yana nan yana wannan rabon yana mashi yabo irin nawa wa ayi fa'idatul ma'ruf aqalla min hadha al-ma'ruf to to wal ma'ruf ne yafi karancin fa'ida da wannan kana ba mutum yana gode maka da haka ba amma yana zagin ka bayan ka amfana da mene a gaban ka yana biya banka a bayan ka ya zage ka kana tashi a wurin zai ce na fito daga wajen mu ne nake ya kare ba ya bantar ka ya ba kada ku tsara hannu ka ka ai ai amma a gaban ka to wannan mene amfanin wannan kyautar da ainihin kake yi ake maka godiyar fatan baki ana ana zuɗan kana mutuwa kuma za ka ji zage zage ko ne fa man kana minkum lahu malun falisul bil qaraba wal yasul min qudiyafa wal faqdir ani wal asir nan yace ani da asir wa bil sabil fa inna al qawlu bi hadha al misal makarim ad dunya wa sharaf al akhirah insha Allah wannan ya wadatar insha Allah sallallahu ala muhammad wa ali tahir ina fata jumla an gane an gane maganar nan amirul mu'mini ya ya faɗi yadda ake sarrafa dukiyoyi ina ake sarrafa dukiya an ce wata rana umar an haddari ya taɓa cewa zai cire dukiyoyin gwalagwalan da cikin kaba a sa a wajen yaki a taimaka mai da jihari sarrafa shi duniya bai ga amfanin an sa gwalagwalai a kaba ita kaba ba ta bukatar gwalagwala kuma shi yana bukatar sai makami a yayi sai a mai ruwa yake masa dukiya in iri nan ya faɗa da ƙarar da faɗa da yadda na yi ya ce akwai dukiya wanda yake naka kana da yi akwai dukiyar da ka gada shi ma naka ne an ba ka lafi ba akwai dukiyar da yake dama akwai shi na wani abu ne a nan ake ba wannan tutun dukiyar na abad a bashi ya ce kuma shi ta adam yana da wani abu yana girma abu ya gan shi yana da yana da yana da kima da rai su mutane suna girma abu saboda suna ganin wa'annan wara-wara suna ganin kwarjinin kawa saboda wata sama kalma kawa kayan sai to magana a ma- a mahallin sayar abin da yake kokarin na cewa ita dukiya ko a in taka ce akwai ga inda ya kamata ka zama in ko ba taka bace inda take nan za ka bar ta. ba a ɗaukar kayan wani wani a asara ba a ce a yi a yi wani abu tun da yake wannan dukiyar na kaba ne kun san sai na kaba ta sami dukiyar ita kaba ne aka ta sami dukiyar mutane suka ba da suka kawo wa suka ba sun ce sun ba halifa ne wasu suka ga wani ya zo da wani abu da zinari ya ci ya manna a cikin kaban ya ba kaba labarin ta kayan ba ka ba wani ba ya da haƙƙi ya zo ya cire ya ce kuma yanzu zai sarrafa shi a wani bisa ganin yadda ita mai yana masarrafar dukiya ana sa shi yin gida ce waɗannan wannan dukiyar da da imani da ake rawa a da sunan amma dukiyar waye ta al'umma ta al'umma wani ruwa ce dukiyar ta al'umma dukiyar ta al'umma ce kuma ba za a ba masu ita to da aka zo ana raba tun da dukiyar ta mutane ce kuma ana raba mutane ake raba su daidai wani wannan haka yi annabi ya kasance yana yi daga baya aka zo sai aka ce a a ga wani dan wani in ka haifu sosai sosai to ga kasar shi ba ka haifu sosai sosai kai kai miliyan haihuwa ne kafin kai ka in kuma karamin haihuwa kake da shi to in kuma ba aje mai nisan kai kuma ga irin nan in kuma ka zani ga irin nan haka aka yi aka yi sosai da abin ne ya zo sai ya koma da shi ya lokacin annabi sai aka ce ba daidai ba ne abin da ya fito da bida alhali sunna ne to shi ne sai ya karkara magana da cewa wanda zai ke dukiya ko tasar ce ta kayan kansu to ga masarrafan sada zumunci kyauta da liyafa yan kauyaye daga dangi taimakon matafi kaza kaza kaza kaza wannan shi zai wanzar da yabo a duniya ya sami fifiko a lahira amma wanda ya sarrafa dukiya irin din neman so na mutane ya ba su kamar yana ba su aji don su soci za su ce masa suna son su amma da fatan kuma bai yi soci ran da duk afansa ta goce yana yin ɗan taimako zai ga wajen ya shi sannan kuma ainihin na'am ko ya sami ya bar su ko ba ya da daraja a wajen Allah insha Allah wa rabbi da fata Allah samu kai Allah gane da malamin da ka fara cire da musu da ba mu da ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba